بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin rana alhamis ta da ta daidai da ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da shida ga watan januwari shekara ta 2011 wannan shine kasan na biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'ilalu sagir na al'imam al-hafiz abu isa muhammad ibn saurat tirmizi allah maɗaukakin sarki gafarta mishi idan ba manta ba muka ce taba'ar da muke rike da ita ita ce taba'ar da ainihin wato zadul muhaddis ainihin suka buga wadda sheikh adil ibn abdushakur az-zuraki ya ta hakiki ko taufiki sannan kuma takadimin babban malami a sheikh al-muhaddis abdullahi ibn abdurrahman sa'ad a inda ya tsaya yake tattaunawa dangane da tattaruwar saƙon da ke cikin littafin na al'imamu turmizi mun karanto wasu matsaloli waɗanda ya bayyana cewa waɗannan matsalolin sun kasu nau'i biyu da al'imamu turmizi ya zuba su a littafin akwai matsala ta farko da ta shafi littafin nashi musamman akwai matsala ta biyu wadda kuma ta shafi littafin shi da sauran matsaloli da sauran littattafai ko kuma da sauran fannoni na ilimin hadisi to wannan matsala ta biyu ita ce ko muka ji ya kasafta ta ita ma zuwa guda takwas ai zuwa guda goma mun karanta ta ɗaya har zuwa ta bakwai a yau za mu tashi ta takwas ɗin inda ya ce assamina matsala ta takwas daga cikin matsalolin da al'imamu turmizi ya tattauna a cikin wannan littafi wadda ta shafi matsalolin da ke cikin littafin shi da kuma waɗansu littattafan daban takallama fiha alal hadisil mursal ya yi magana dangane da hadisi mursal wa zakara al-khilafa fihi min haythu al-ihtijaj bihi ya ambaci sabanin da malamai suka yi ta wajen kafa hujja da shi wa bayyana annahu la yasihhu inda aksari ahli al-hadith kuma ya bayyana cewa mafi yawancin malaman hadisi hadisi mursali ba ingantaccen hadisi ba ne a wurinsu wa bayyana sababa ba'afihi wa zakara fiha ba'da man tukullima fi marasilihi sannan ya bayyana sababin da yasa aka ce hadisi mursali hadisi ne mai rauni ya kuma bayyana wasu daga cikin ainihin wato wa zakara fiha ba'da man tukullima fi marasilihi sannan a ciki ya ambaci wasu daga cikin masu riwaya da aka yi magana a kan mursalansu wato wasu masu riwaya da suka ruwaito hadisai mursalai waɗanda aka yi maganganu a kan marasilinsu to ya yi magana a kai attasi'a mas'ala ta tara أعاد فيها الكلام في الرجال وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك كما اختلفوا في سوى ذلك من مسائل العلم ya sake komawa ya magana dangane da mazaje masu riwayar hadisi a inda ya bayyana cewa malamai sun yi saɓani game da su mazaje masu riwayar hadisi kamar yadda suka yi saɓani a wasu matsaloli na ilimi ba wannan ba ma'ana kamar yadda a sauran matsaloli an samu malamai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to don haka shin ya halatta ma a yi magana akan wane makaryaci ne wane mai gaskiya ne ko bai halatta ba malamai sai da suka saba a zo a ce wani mutumin kirki ne wani malamin kuma sai ce mutumin banza ne nan ma kaga an samu sabani faqala ga abin da tirmidhi yace wa qad ikhtalafa al-a'imma min ahli al-ilm fi fi tad'if ar-rijal hakika limaman musulunci sun yi sabani daga cikin malamai game da raunana mazaje kama ikhtalafu fi siwa zalika min al-ilm kamar yadda suka yi sabani game da ainihin wasu matsalolin banda waɗannan ina fata an gane ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلك sannan sai ya buga wasu misalai akan haka shine kaji wani wani ya ce fiqa ne kaji kuma wani ya ce da'ifi ne an yi sabani akan haka al'ashira mas'ala ta goma ta kallama fiha ala al-hadith al-gharib al-imam at-tirmidhi yayi magana a cikin wannan littafi nashi dangane da hadisi gharibi wa anwa'ihi da kuma nau'ukan shi wa hadhihi al-mas'ala to ita wannan mas'ala wadda take magana dangane da hadisi gharibi kan zukirat fil qism al-awwal an ambace ta a kashin farko to ta iya yawa ka ce to tunda an ambace ta a kashin farko tunda an ce littafin ya tattauna mas'aloli guda biyu ne mas'alar farko game da littafin mas'ala ta biyu game da am na mas'aloli gaba daya me yasa an ambace ta a bangaren farko kuma tirmidhi ya sake maimaita ta a wannan bangare na biyu sai ya ce walakin na tirmidhi ya takallama anha bi kalamin am a can yayi magana ne a kanta dangane da alakarta da littafin shi shine akwai hadisai da ya kwararo garibai a cikin littafin shi me yake nufi to kaga nan yayi magana akan mas'alar ne da alakarta da littafin shi nan kuma yana magana a kanta game da yadda take a wurin sauran malamai da kuma a sauran littattafai dan haka sai yake cewa takallama anha bi kalamin am ya ta'allaqu bi kitabihi wa ghairihi anan yayi magana dangane da garaba ne game da alakarta da littafin shi da kuma wani littafin shi فقال جاء ابن الترمذي يتي وما ذكرنا في هذا الكتاب duk abin da muka ambata a cikin wannan littafi hadisin gharibun muka ce hadisi ne garibi fa inna ahlal ilmi yastaghrib fa inna ahlal hadisi yastaghribuna al hadisa lima'an malaman hadisi sukan ce hadisi garibi ne saboda ma'anoni daban-daban saboda dalilai daban-daban ma'ana garibin hadisi sadda za ka ji wannan ya ce wannan hadisin garibi ne wannan ya ce wannan hadisin garibi ne wannan ya ce wannan hadisin garibi ne to sai ka ga kowanne malami da ya garabantar da hadisin shi dalilin mayar da wannan hadisin garibin ya sha bamban da na wancan to ashe kaga akwai dalilai da yawa to ko tun da akwai dalilai da yawa shi kuma turmizi ya faɗi nashi dalilan na mayar da hadisi garibi a littafin shi su ko malamai ba hanya ɗaya ce suke da ita wajen mayar da hadisi garibi ba to kaga tunda wannan littafi ya shafi ilmin rijal ne da ilmin mustalahil hadis kenan akwai buƙatar ya biya farfasa yadda kowaɗanne nau'in malamai suke mayar da hadisi garibi yadda in ka haɗu da al-imam al-bukhari ya ce hadisi kaza garibi ne al-imam abu zur'a ya ce hadisi kaza garibi ne mai yiwa hukuncin gashi yayi ɗaya amma dalilin hukuncin ya saba ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan ashe kana buƙatar ka gane sirrin malamai game da me yasa suke zarrabantar da hadisi sai shi tirmizi da kanshi ya ce domin rubba hadisin ya kunu gariban la yurwa illa min wajihin wahidin so da dama akan samu hadisin da baya zama garibi sai dan an ruwaito shi ta fuska ɗaya ma'ana yanzu abin da ya mai da shi garibi shine an ruwaito shi ta fuska ɗaya ne yanzu kaga a nan ba ana magana inganci ne ko rashin inganci ba ana magana adadin hanyoyi ne yasa aka mai da shi garibi kun fahimta kultu malam abdullahi dan abdurrahman sa'ad yake cewa wa hadha ma yusamma bil gharib al mutlaq to wannan shi ake kira al gharib al mutlaq wa tadhakkara abu isa misalai abu isa tirmidhi ya ambaci misalai guda biyu wa dhahaba abul faraj ابن ابن رجب الامام ابو الفرج ابن ابن رجب الحنبلي cikin wancan littafi da muka kawo je kenan sharh ilal tirmidhi shi ko ya tafi ila anna hadhain al misalain li qismain yace waɗannan misalan da tirmidhi ya kawo su ba misalai ne na ainihin wato nau'i ɗaya na hadisi garibi ba misalai ne na kashi biyu daga cikin karkasuwar hadisi garibi shi turmizi ya ambaci hadisan a matsayin misalin hadisi garibi shi kuma ibn jauzi sai fito maka da sirrin abin cewa to waɗannan ibn rajab shi kuma ibn rajab sai fito maka da sirrin cewa waɗannan hadisan da turmizi ya ambata a matsayin hadisi garibi babu shakka dukkan hadisai ne garibai amma kuma kowanne na fadawa wani nau'i daban wanda ba irin shi ɗaya da ɗan uwan ba don haka kaga nau'ukan hadisan guda biyu suna fadawa ga kashi biyu na nau'uka na hadisi garibi faƙala fi sharhil alal ga maganar da ya faɗi a cikin sharhil alal a shafi na ɗari uku da uku ina son ku fahimci wani abu da ke faruwa a duniyar ilimi wanda ya kamata ga duk wanda yake mumarasanta harkar ilimi ya fahimta idan kana karanta rubuce-rubucen da dattawan malaman nan suke yi galibi idan sun yi hujja da littattafai za ka ga littattafai ne irin nasu tsofaffin tsaba'a kaga yanzu nan ya ce shafi na ɗari uku shafi na ɗari uku ɗin nan da ya faɗi yana iya ɗaukan ya ɗauki ɗayan ma'ana guda biyu ko dai nuskar da yake da ita taba'ar da yake da ita mujallada ɗaya ce dan haka kawai sai ce maka shafi na ɗari uku shikenan dan haka kawai ka duba shafi na ɗari uku tsohuwar taba'a ce mai mujallada ɗaya ko kuma da sabuwar taba'a ce akan samu wasu su haɗe a mujalladi da ko kuma littafin mujalladi biyu ne amma an yi mishi lamba tun daga mujalladi na ɗayan shi har zuwa na biyun shi duk lamba ɗaya ce kun san ana haka ko kun fahimta ma'ana daga mujalladi na ɗaya aka fara lissafi ɗaya biyu uku hudu biyar ya kai talatin shafi talatin sai mujalladi na ɗaya ƙare mujalladi na biyu madadin a ce lamba shafi ɗaya biyu a sai a ci gaba talatin da ɗaya talatin da biyu to irin wannan yanzu in ka duba baka samu wannan a cikin ainihin mujalladi na ɗaya ba sai ka tsallaka na biyu daga haka har ka kai inda zaka gani ina fata an gane malamin ya ce zakarar tirmidhi ibn rajab ya ce tirmidhi rahimahullah allah ya ji ɗan shi ya ambaci annal ghariba inda ahlil hadis ya ce hadisi gharibi a wurin malaman hadisi yutlaqu li ma'anin ana itlaqin wannan kalma a ce hadisi garibi amma da ma'anoni daban-daban saboda haka kenan yanzu garibi ba nau'i ɗaya bane gashi yace ahaduhuma ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi da ke sa ambaci hadisi a ce garibi an yakuna hadisu la yurwa illa min wajihin wahidin ya zama hadisi ba a ruwaito shi ba sai ta fuska ɗaya ثم مثله له بمثالين ibn rajab ya ce sai tirmidhi ya buga misalin wannan misalin hadisi ne ba a ruwaito shi ba sai ta hanyoyi guda a sai ta hanya ɗaya sai ce to misalan da tirmidhi ya buga wahuma fil haqiqati naw'an ko kun fahimta misalin ba yana komawa misali ne na hanya ɗaya ba a'a misalin yana fasuwa kashi biyu gashi sai ya ce ahaduhuma ɗaya daga cikin waɗannan nau'uka biyu أن يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث أيضا yace ya zama wannan isnadi ba a ruwaito ko ba a ruwaito wani hadisi da shi ba sai wannan hadisin da kawai duk inda ka kai ka komo za ka ga da shi din ne wa hadha masalu hadisi hammad ibn salama wannan kamar hadisin ainihin wato hammad dan salama an abil ashra daga abul ashra ثم اشتهر عن حماد sannan sai shi hadisin sai shahara daga ainihin wato hammad ma'ana a nan yanzu abin da ake so a ce maka shine abul ashra shine ya kadaitu da riwaya hadisin to daga nan kuma shi hammad sai hadisin ya shahara a wurin shi rawahu anhu khalqun sai aka samu halittu jama'a da yawa suka ruwaito fa huwa fi asli isnadihi gharibun kaga asalin isnadin garibi ne shine mutum guda ne fuska ɗaya ce shine abul ashra ثم صار مشهورا عن حماد sannan sai waye gari sai ya zama mashhur ainihin wato daga Hammad qala tirmidhi barka ji abin da tirmidhi ma ya faɗi akan wannan hadisin da yazo sai yace la yu'rafu li abul ashra an abihi ghayr hadha al hadith in dai abul ashra ne a ce ya taɓa ruwaito wani hadisi daga mahaifin shi to babu sam in ba wannan hadisin ba yanzu kaga abin da ake nufi da garaba anan shine me asalin shi rawi din gaba ɗaya bai taɓa ruwaito wani hadisi kakkaf daga baban shi ba sai wannan hanya sai wannan hadisi saniyan na biyu sun maƙala sannan sai ibn rajab ya ce annau'u sani nau'i na biyu an ya kuna isnadu mashhuran ya zama isnadin ya kasance mashhuri ne yurwa bihi a hadisu kafira ana ruwaito hadisai da yawa da shi lakin hadal matan sai dai wannan matanin da aka ruwaito wannan isnadin ya ruwaito shi shi isnadin yana ruwaito hadisai da yawa amma shi wannan matanin lam yasah lam yasah riwayatuhu isna riwayar bata inganta ba illa bi hadal isnad sai da wannan isnadi ku tsaya da kyau fa ku natsu dan wannan matsalar suna da kama da juna amma duk misalan da zai mana har zuwa ƙarshen wannan darasin na garaba za ka suna kama da juna amma an kana tsu kama suke da juna amma ba iri ɗaya bane na farko shi ne shi wannan mai riwayar tun da yake bai da wani hadisi da ya rawaito sai wannan na biyu shi ne wannan isnadin akwai hadisai da yawa da aka rawaito da shi amma shi wannan matanin bai inganta ba sai da wannan isnadin kenan shi ma an rawaito shi da waɗansu isnadodi waɗanda ba su inganta ba don haka kenan yanzu magana dangane da ingancin wannan matanin ne ya mai da shi garibi amma da za a tarkato mishi kowace tarka-tarka da aka ruwaito shi da shi zai wa gari ya zama mashhuri ko fiye da haka ma to shine sai malai yake cewa wa masala lahu at-tirmidhi bi hadisi abdullahi ibn dinar sai tirmidhi ya buga misali da hadisin abdullahi dan dinar an ibn umara daga ibn umar an an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi nahyi an bai'il wala game da hani dangane da sayar da wala'i wa hibatihi da kuma kyautar da shi yanzu wannan isnadin in ka dube shi da kyau isnadi ne wanda zaka same shi gashi nan burjik cikin sahihul bukhari cikin muslim cikin musnadul imam ahmad sunan abi dauda burjik to amma wannan hadisin an ruwaito shi da wasu isnadodi waɗanda bai inganta ba amma da wannan isnadin ya inganta to yanzu kaga garibi ne dangane da ingancin shi da wannan isnadin sai ce qultu ni abdullahi dan abdurrahman sai nace alfarqu bainal awwal was sani bambancin da ke tsakanin na farko da na biyu annan nau al-awwal garibun nau'in farko garibi ne isnadan wa matnan ta wajen isnadin shi da wajen matanin shi wa zalika yadda al'amarin yake ko anna tariqa abul ashra ad-darimi ita hanyar nan ta abul ashra ad-darimi an abihi daga mahaifin shi gariba hanya ce wadda take gariba wato ba a saba jinta ba nan kadai aka taba jinta wa ghairu ma'rufa kuma ma ba a santa ba fa abul ashra dan haka shi abul ashra wa abuhu da mahaifin nashi kilahuma majhulun dukkan su majhul ne wannan ja'izi ne a lugha ba lallai ka ce kilahuma majhulani ba kilahuma majhulun dukkanin su majhulai ne ina fata an gane walam يروى بهذا الإسناد غير هذا الحديث الواحد dan haka wannan isnadi ba a taɓa ruwaito wani hadisi da shi ba in ba wannan hadisin guda ɗaya ba ko kun fahimta to a nan sai malam yake cewa shi ma saha a cikin wanda ya inganta me ma'ana wannan maganar to amma kar ku manta ku ji maganar da ya ce kuma da shi ne riwaya da mahaifin shi majhulai ne
cikin maganganun da malamai suka yi dangane da ainihin wannan magana ita ce abin da
ba kuma gana fifikon inganci ake ba abin da yake cewa cewa ya fa'abul ashra wa abuhu kilahuma majhulun wa lam yurwa bi hadha al-isnadi غير هذا الحديث الواحد da wannan isnadi da wannan isnadi ba a taɓa ruwaito ba ba in ba wannan hadisin guda ɗaya ba na'am akasin haka yawwa da suka inganta amma wannan bata inganta ba bikhilafin nau'in sani sai ce sabanin nau'i na biyu fa inna tariqa abdullahi ibn dinarin an ibn umara mashhura yake domin hanyar abdullahi dan dinar daga abdullahi dan umar shahararriya ce kama huwa ma'alumin kama yadda yake sananne ja'at biha asharatul ahadith ɗarurukan hadisai sun zo akan haka wannan wato akwai sira tsakanin al'adu jama'a da ɗabi'u kaga yayin da balarabe zai ce asharat duk da su ma suna cewa mi'at ko uluf amma sanda balarabe zai ce asharat in ba hausawan Nijar ne na ji kawai suna da fassarar wannan a al'adarsu ba yake gomayya hausawan Nijar suna wannan hausa yake gomayya ina fata an gane to an ruwaito ɗarurukan hadisai dai da wannan isnadi wa kharraja shaykhani kaseeran minha bukhari ma da muslim sun fitar da da yawa daga cikin su fatabayyana al-farq bainahuma dan haka sai bambancin ya bayyana a tsakaninsu shine hanyar farko can maganar da ake ta farko ta inganta ko bata inganta ba ta inganta wannan hanyar ta biyu ita kuma bata inganta ba ita kadai din ce bata inganta ba don haka garibancin nata aka sun waccan yayin da waccan ita kadai ce ta tabbata to wannan kuma ita kadai ce da bata tabbata ba don haka can da ake magana garaba ana magana ne bin nisba lisiha nan kuma ana magana garaba ne bin nisba lidda'af in ba haka ba kowane ɗaya cikin hadisan ana cewa an ruwaito shi da hanyoyi wancan hanyoyin dukkan su ba su tabbata ba sai wata kwaya waccan kuma sauran hanyoyin sun tabbata amma wannan ce bata tabbata ba ashe sanda zaka ji ya ce wannan hadisin garibi ne sai ka natsu da kyau ta iya yiwa yana cewa garibi ne ta wannan hanyar kadai to sai ka je ka ga wasu hanyoyin birjik to ina son ku fara fahimtar a nan ne ake samun batarnaka da yan bana bakwai da tsoffin malamai a lokacin da kun ga tirmidhi zai ce wannan hadisin garibi ne to sai ka koma baya ka yi tunani shi da kanshi ya ce su fa malamai suna cewa hadisi garibi saboda dalilai da yawa to kai kuma sai ka zama kamar dan islamiyya ka san ba matsala a karatu irin dan islamiyya shi a wurin shi duk abu ɗaya ne yawa duk in aka ce arba'un hadis a wurin dan islamiyya kawai na nawa ya sani a duniya ba wani arba'un hadis amma akwai arba'un hadis sun fi arba'in da malamai suka rubuta akwai arba'un hadis na akida akwai arba'un hadis na kaza amma dan islamiyya haka ce arba'un hadis guda ɗaya ne ko kun fahimta jama'a tunanin dan islamiyya tunani ne na yara idan ya ga mota irin ta baban shi a talbijin sai ce na ga motar baban mu ko da talbijin din daga america ne ya ga motar baban su a ina a talbijin ko kun fahimta to in ka zama kai kawai garibin hadisi a wurinka shi ne wannan da ka sani kwaya daya to yau tirmidhi da yace maka wancan isnadi garibi ne shi ya inganta sai ka kana bincike sai ka ga wannan hadisin yana da wasu hanyoyi guda uku da ka tashi sai ka ce a wannan hadisin eh yana da hanyoyi hudu ne don haka wannan hadisin mashhur ne sai ce ka faɗi nan tirmidhi da yace wannan hadisin garibi ne yana nufin cikin hanyoyin wannan ce kadai ta inganta don haka garabar anan yana magana dangane da a sahih a nan kuma da yace wannan hadisin garibi ne nan kuma abin da yake nufi shi wannan hadisin yana da hanyoyi kamar da yawa amma daga cikin hanyoyin wannan hanyar ita to garibiya ce to me yake nufi da garibiya a nan ita kadai ce ba'ifiya don haka a yayin da can yake maganar garaba yake nufin ita kadai ce sahihiya nan kuma yana maganar garaba yana nufin ita kadai ce ba'ifiya to in baka faɗa ka ba sai ka je kana ta cin gyaran waɗannan jibga-jibga malaman a halin kai kana ɓata kanka rayuwa ne ko kun fahimta jama'a don haka bari ku ji dukkanin mai natsuwa daga cikin ɗaliban ilimi zai gane aikin mutaqaddimuna a cikin ilimi ba abu ne wanda ya zama outdated ba ba abu ne wanda ya zama ba shi da amfani ba don haka a koma a tarewa aikin mutaakhirina duk wanda yake da natsuwa a cikin ilimi kuma zai gane hidimar da mutaakhirina suka yi a cikin ilimi su kuma ba shirme suka yi wanda ya saba manhaji na ƙudama'u ba amma kowanne yana da wujihar don haka za ka ji wannan malamin abdullahi dan abdurrahman sa'ad din nan za ka ji zai zo jinjina wa ƙudama'u da ƙarshen waɗannan maganganu don haka kenan yanzu idan kai ka tare gaba ɗaya ba ka karantawa sai littattafan mu'asirin su albani su bin baz su usaimin su wane ne ahmad shakir muallimi da sauransu ba ruwanka da littattafan mutaakhirin ba ruwanka da littattafan mutaqaddimin to kai kuskure kamar da ka tare ga mutaakhirina ko na qudama'u zaka iya samun wasu na ƙasa kenan yanzu mafi azurtuwar mutane shine wanda ya hada waɗannan gaba daya domin akwai hikimar Allah madaukakin sarki waɗannan ilmomin da muke karanta da wannan littafin da muke karanta da littafin boko ne jama'a after two years ba shi da sauran relevancy bayan shekara biyu shi kanshi ne littafin zai koma ya ta'adilat saboda wasu maganganun da yake faɗi zamanin su ya wuce amma waɗannan maganganun da tirmidhi yake faɗin su suna nan yadda suke ka gama tsawon ka kakka a garinku ba za ka wuce dutsen garinku ba فالجبال جبال ما زالت هي ina fata an gane na'am shi ne ai larura tana kai ka kana karanta littattafan ƙuda mawu don ehe misali da ya kawo ana wanda ka fitar a can yadda za a fitar wannan hadisi da ne amma ta hanyar hanya ɗaya ne kaɗai ne wanda da sun yawwa shi kanshi a littafin shi ka karanta yana da waɗannan ɗabi'u ai sai sa littafin nashi ya rinka ruɗa wasu saboda nan in ya ce garibi yadda ka fahimci garabar ka fahimce ta yadda yake nufi ko sai ka ɗauki wannan ma'anar sai ka sake kai ta gaba da ya sake cewa garibi sai kuma ka ga ta buga sai ka ce to kai mutumin nan fada ma an ce makaho ne a a kai ƙarya ne eh makaho ne na ido amma yawa ka gane wato yana son ya nemo dalilin da zai kuskurantar da shi ne ya fara kawo na kasa sha'a shi yasa yana da kyau in kana mu'amala da wannan littafin da shi da littafan kudama'u ka karanta wannan kitabul ilal din za ka gane wasu abubuwa da yawa waɗanda a da mai yiwa ka takuru a kansu yanzu ka ga cewar tukuna malamai fa suna cewa hadisi garibi saboda dalilai da yawa yau fa shine za a yi mana wannan darasin to kaji yanzu nan kawai fa dalilai ne wajen guda takwas fa amma guda biyu ne yanzu aka faɗi tukuna shine wani wurin in sun ce garibi suna cewa ne saboda hanya ɗaya ce ta inganta wani wurin in sun ce garibi shi kuma akasin haka saboda cikin hanyoyin ɗaya ce ba isiya sauran duk ingantattu ne to tambayar ka ita ce yanzu a ina ne mutum zai ga wannan turmishesheniyar a aikace inda malamai suke yin shine littafin turmishi din shi kanshi yana daga cikin ɗabi'ar ƙudama'u jama'a za ka ga wani lokacin sai su yi magana akan kansu amma sai su kawar da bamirin yanzu ga hadisai nan birjitsun sahihul bukhari yana karanta su a babin sallar wikin sai ka ji ibnu sire ne yake wani mutum ya tambayi ibnu umar ba wani mutum bane shi ne ko kuma yace an tambayi ibnu umar game da kaza shi ne yayi tambaya saboda haka sai ka ji malami ya ce malamai suna kaza suna kaza suna kaza ko ahlul ilmi domin ahlul ilmi ita kalma ce wadda zaka iya gaya wa kanka ka ce ana min ahlul ilmi da ma'anar ba ka mai da kanka malami ba a'a don ahlul ilmi kalma ce mushtaraka tsakanin malamai da masu neman ilimi so da haka zaka iya cewa kai kana daga cikin ahlul ilmi wato ma'ana ko daukawa malamai littafi kake ana tafiya makaranta ka koma gefe guda ka zauna in ka ce kai ahlul ilmi ne kaga anan kai ma min haisi min hadhihi alhaisiya kai ma ka shiga ma'ana kai ma dan dakon ilimi ne kana kana wa malamai agaji ina fata an gane na na'am na'am eh littafin tirmidhi to kaga ka karanta littafin nasbur raya zaka samu haka nasbur raya zaka samu haka ɗaya kenan littafin albadrul munir zaka samu haka waɗannan littattafan guda biyu su ne a gurguje zan iya tunawa littattafan da a aikace a cikin littattafan mutaakhirina zaka samu haka ma'ana nasbur raya في تخريج أحاديث الهداية sannan sai albadr munir al-imam ibn al-mulakkis waɗannan littattafan duk da malamai ne mutaakhirin za ka samu haka a cikin kudama kuma koma al-imam al-bukhari a cikin at-tarikh al-kabir al-imam al-bukhari a cikin at-tarikh al-kabir kaga imam al-bukhari a cikin at-tarikh al-kabir sannan sai wannan malami da muka yi magana shi jiya al-imamu abdurrahman ibnu abi zur'a arrazi suna daga cikin kudama waɗanda su kuma suna yawan ire-iren waɗannan sai ka ji nan ya ce gari can ya ce gari amma garabar shi kanshi ba dalili ɗaya ne ya garrabantar ba to ashe abin da nake so nuna mana yanzu waccan maganar da tirmidhi ya ce malamai suna cewa hadisi garibi saboda dalilai da yawa ina son ku gane wannan magana tana daga cikin qawaid a usulul hadis lallai ne ka ɗauke ta ka riƙe ta da dama don haka duk inda ka ji an ce haza hadisun gharibun to ka binciki me ake nufi da nan me ake nufi da wannan magana na waye ke maganar shi yasa tun farko yana da kyau ka rinka karanta kowane malami da ɗabi'un shi yanzu kamar zailai da ya ce haza hadisun gharibun yayi shiru da ifin yake nufi kamar ibn hajar a cikin littafin shi shima at-talkhis talkhis al-habib shima da ya ce gharibi yayi shiru da isi yake nufi haka albani a cikin littafin shi irwaul ghalil in yace gharibi yayi shiru shima da isi yake nufi waɗannan mutaakhiruna kenan da mu'asirun haka nan al-imam at-tirmidhi za mu zo mu ji da ya ce gharibun shima da isi yake nufi to sai kuma ka koma ka ga wata ran sai ka ga ba'isancin kuma shi ma sai ga matakai ne wani garibin da zai ce ya shiru ba za ka tsaya ka bincika keke da keke sai ka ga cewa shadidul ba'af ne
wani munkar gashi nan dai to shine sai yake cewa salisan na uku ثم ذكر أبو عيسى نوعا آخر من الغريب kun ji nau'i biyu ko sannan sai kuma abu isa ya faɗi nau'i wani nau'in daban na daga garibi faƙala sai ce wa rubba hadisin innama yustaghrabu ko yastaghribu li ziyadatin takunu fil hadis wani hadisin kuwa yana zama garibi ne saboda wani ƙari da ke ciki wa innama tasihu idza kanat ziyada mimman yu'tamadu ala hizbihi to wannan ziyadar kadai tana inganta ne idan ya zama ta zo ne daga wanda ake dogaro da haddashi to idan ba wanda ake dogaro da haddashi bane fa sai zama bata tabbata ba bata inganta ba to yanzu ina so ku gane yanzu kaga hadisin ka ne da ka sani tsaf shine ne shine hadisin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sai da riwayar min al-khair ta zo a cikin musnad al-imam ahmad da kuma sunanin nasa'i to yanzu wannan ƙari mutumin kirki ne yayi wanda ake dogaro da haddasa shi to amma tare da haka za ka iya zuwa sai ga tirmidhi ya ce maka haza hadisin garibun wannan hadisi garibi to amma tirmidhi kuma so da dama yana da ɗabi'un ƙoƙarin bayyana dalilan garaba ko da a fakaice ne sai ce maka li'annahu kaza kaza kaza sai ce li'anna fihi min al-harfi ما لم يكن فيما روي به الحديث الاول كذا sai ce saboda a ciki akwai wata magana wanda yake ba a ruwaito ta a cikin ruwayoyin baya ba to wata magana ita ce wannan to yanzu kan kai saurin cewa da yayi garibi da isi me yake nufi ziyada yake nufi ko kun fahimta to kun ji ziyada ta kansa ko a littafin shi ko a littafin wani ثم ذكر misalan alaihi sannan sai ya buga misali akan haka وهذا أيضا نوع من الغريب yake to kaga wannan ma nau'i ne kuma na garibi wa huwa an yakuna alhadithu fi nafsihi mashhuran hadisin ya zama asalin kanshi shahararren hadisi ne lakin yazidu ba'd ar-ruwati fi matnihi ziyadatan tastaghribu ko sai dai ainihin wato wasu masu riwaya sai su ƙara wata magana a ciki wadda ita maganar za ta waye gari ta zama baƙuwa كما قاله ابن رجب كما يد ابن رجب يفعل ثم ذكر أبو عيسى نوعا آخر من الغريب sannan sai kuma abu isa turmiji ya faɗi wani nau'in daban na garibi faƙala sai ya ce na hudu kenan shine yasa malam ya rubuta rabi'an wa rubba hadisin yurwa min aujihin kasira wani hadisin sau da dama za ga an ruwaito shi ta fuskoki da yawa wa inna ma yastaghribu li halil isnan sai ya zama shi hadisin ya zama garibi ne saboda halin isnadin da ya ruwaito shi ba dan asalin shi garibi ba ne ba kuma dan dukkan isnadodin garibai ba ne a halin da isnadin yake ne sun zakara misali ne sai ya buga misali biyu ahdahuma ko hadisa abi quraib an abi usama an buraid an buraid ibn abdullah ibn abi burda an jaddihi an abi musa rafa'ahu المؤمن يأكل في مع واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء yanzu kaga wannan hadisin kyakkyawan misali ne na yana da hanyoyi da yawa amma isnadin da aka ruwaito shi shi isnadin da aka ruwaito wannan hadisin daga cikin isnadojin shi ne aka samu wanda ya ja mishi matsala malam zai zo ya ƙara bayani bari mu tafi na biyu wasani na biyu hadisi shababa an shu'uba عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن ابن يعمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والمزفت ينزلنا حديث نوعي نبينا حديث غريبي أما من يسا شي حديث يزم غريبي لحال الإسناد الذي روي به قال ابن رجب في شرح العلل ابن رجب يفعل شرح العلل شافي نتألي أكد شاتكوس هذا نوع من الغريبي wannan wani nau'i ne na garibi wa huwa an yakuna alhadithu yurwa an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min turuqin ma'rufa shine ya zama hadisin an ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta hanyoyi waɗanda suke sanannu wa yurwa an ba'd sahaba min wajhin yastaghribu anhu amma sai kuma a samu wata riwayar daga wasu ainihin sahabban ta wata hanya wadda ita ba ta zama garibiya بحيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه تيد زي زما با يدع wannan sahabin za a san wannan hadisin sai ta wannan hanyar ma'ana ita ce shi wannan hadisin yana da sahabbai da suka ruwaito shi da nasu hanyoyin to sai aka sake ruwaito shi ta wata hanya wadda wannan hanyar kuma a yayin da can abu huraira ya ruwaito to abu huraira yana da hanyoyi uku aisha ta ruwaito aisha tana da hanyoyi hudu abdullahi dan umar ya ruwaito abdullahi dan umar yana da hanyoyi biyar kaga duk hanyoyin sanannu ne to amma nan sai a samu wani sahabi shine jabir sai ya ruwaito shi shi kuma a nan hanyar jabir sai ta zama kwaya ɗaya ce a yayin da waɗancan suna da hanyoyi daban-daban daban-daban nan ko hanyar wannan sai ta zama kwaya ɗaya ce to in aka kira shi haza hadisin garibin an jabirin sai ka ce a yaya sai a ce saboda waɗancan hanyoyin su sun kasance mashhurai ko azizai ko makamantan haka amma wannan hanyar ta jabir ita kadai jabir a nan ɗalibi ɗaya yake da shi amma su waɗancan suna da ɗalibai da yawa yanzu ne kake fahimta a nan garibi wannan garibi ne nisbi ma'ana garibi ne ba mutulak ba eh garibi ne bin nisba li tariqi jabirin kun fahimta jama'a to bari ku ji ƙarin bayani sai malam yake cewa qultu sai ni nace in ji malam abdullahi kenan hadha gharibun min haisul isnadi faqat kaga wannan garibi ne ta hanyar wannan isnadin kadai kamar na Jabir da ne muku misali kama kala Abu Isa kamar yadda Abu Isa yace wa inna ma yastaghribu kadai shi wannan kun ga anan ya zama garibi ne ne li halin isnadi saboda wannan halin isnadin wa amma matin amma shi matinin fa fa huwa mashhurun shahararre ne قد جاء من طرق أخرى يا ذو توسهين دبن وهذا ما يسمى أيضا بالغريب النسبي وأن ما هروا أنا كلا الغريب النسبي عند بعض أهل العلم أو يصنع لمي شيء الحديث الغريب النسبي yana faruwa ta hanyoyi kuma da yawa kaji wata matsala yayin da garibi iri-iri ne ko to nisbi din kuma a cikin gariban shi ma iri-iri ne don haka sai ka fara rike wannan yake sun zakara abu isa misalan akhar lil garibi yakhtalifu qalilan amma sabaq sannan sai tirmidhi ya faɗi wani misalin na wani nau'in hadisin garibi amma ya dan sha bamban kaɗan da wancan da ya gabata rawahu min tariqi hamzata ibn safina an sa'ib an aisha an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi fadli man tabi'a jinaza wa salla alaiha thumma tabi'aha حتى تدفن قال ابن رجب ابن رجب يفعل في شرح العلل الشرح العلل شافي دقري أكو دا أشرين دقا يتي وهذا نوع آخر من الغريب wannan kuma wani nau'in ne daban wa huwa an yakuna alhadisu an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'rufan min riwayati sahabiyyin anhu shine hadisin nan ya shahara an san shi ta hanyar ainihin wato sahabin da ya ruwaito shi min tariqin ta hanya daya aw turuqin ko hanyoyi da yawa thumma yurwa an zalika sahabi sannan sai a sake ruwaito wannan hadisin daga wannan sahabin min wajihin akhar amma ta wata fuskar daban yastaghribu min zalika alwajhi khassa anhu wannan hanya ce kadai za ta zama garibiya irin wancan misalin ne amma wancan misalin ya faru ne ta yaya ya faru ne tsakanin annabi a matsayin na malami da sahabban a nan kuma ya faru ne tsakanin shi sahabin a matsayin shi na mai riwayar hadisin da ɗaliban shi don haka bari mu buga misalin don ku fahimce shi misali misalin ɗazu ga riwayar aisha ga riwayar abdullahi ga riwayar ummu salama waɗannan riwayoyin kowace tana da hanyoyi uku biyu hudu misali za ka samu wani sahabi daban shi ne jabir shi kuma da yanzu sai zo da hanya ɗaya gal yanzu kun ga nan da aka ce wa riwayar jabir gari ma'ana garibi ne bin nisba li tariqi jabir to yanzu abin da ake so ka gane nan anin nabi sallallahu alaihi wa sallam ne haka ta faru to amma nan yanzu za ka koma ka ce ibnu umar ibnu umar ba a kai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba tukuna ibnu umar yana da almajirai akwai abdullahi ibn dinar akwai nafi'u sannan akwai ibn ya'mur abin da ake so a ce maka kar ka manta da maganar cewa ya dan sha babban da wannan kaɗan ka ganin hanyoyin da su mashhuri ne amma nan da ya zama galibi ko wannan almajirin na ibn umar yana da almajirai guda uku wannan almajirin na ibn umar yana da almajirai guda biyu wannan almajirin na ibn umar yana da almajirai guda hudu to sai aka samu wani almajirin abdullahi dan umar din shi kuma sai zama almajirin shi ɗaya ne kaga duk misalin iri ɗaya ne amma nan ya faru tsakanin sahabban ne nan kuma tsakanin sahabi ne da tabi'an dan haka aka ce kalilan to sai ka natsu da kyau in ba haka ba nan ma sai ka je ka ce wannan iri ɗaya ne a a ina kuma ka san matsala waɗannan kudama udin wallahi ba irin mu bane da suke misalai da ka jama'a su fa sun shiga cikin matsalar ne sun yi wanka da ita saboda haka duk inda suka tashi buga misalai za su buga misali ne waƙe yanzu ne tirmidhi misalin da yake bugawa ba fa na auhamu bane irin waɗannan kawai yake kama sunaye abu ne wanda yake ya faru yawwa ya faru ne yake kawowa saboda haka zaka je a ce sannan sai ya buga misali to daga nan zaka wato sai ka karanta littafin tukuna zaka ƙara farawa tirmidhi ba nan sai yake cewa sun maƙala sannan sai yake wa hadal hadis kun ga wannan hadisin marwiyin min wujuhin muta'addida an ruwaito shi ta fuskoki masu yawa an Aisha daga Aisha annaha saddaqat Aba Huraira ta gaskata Aba Huraira bima haddasa bihi an Nabi sallallahu alaihi wa sallam min hadha hadis Aisha hadisin ya zo mata tana da dalibai da yawa hanyoyi da yawa suka ruwaita sannan kuma cewa ta gaskata to sai ce wa amma wa amma hadithu Sa'id ibn Yazid amma hadisin sa'ib dan yazid wato riwayar sa'ib dan yazid an ha daga aisha fala yu'rafu ba a santa ba illa min hadhal wajhi sai ta wannan fuska kwaya daya shine irin wannan misali riwayar wannan hadisin daga abdullahi dan umar abdullahi dan dinar ya ruwaito akwai hanyoyi da yawa akwai nan ma nafi hanyoyi da yawa nan ma ibnu ya'mur akwai hanyoyi da yawa amma wannan hanyar ita hanya ɗaya ce kadai to kenan za ka iya jin wata rana nan a ce maka wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta hanyar jabir garibi ne wannan hadisin daga abdullahi dan umar ta hanyar wane garibi ne karka koma ka je ka kwaso waɗannan hanyoyin ka ce ya za a ce garibi ne a sai da aka yi kaidi da cewa ta hanyar wani haka sai ka nasu to wallahi jama'a kun ga abin da yake faruwa galibi yanzu matasa ne wani zai je kawai an dan koya mishi bai kumiya sai dan suna da rawar kai jama'a in ka zauna da su a majalisul ilmi za gan suna da rawar kai wani Allah Allah yake ana koyar da shi fa amma har ya fara rubuto littafi akan matsalar saboda tsabar ganganci da wauta kan shi yana fusga kuma istidraki yake wani to kuma ni abin da nake gani tsakani da Allah a matsayin malamai da ke karantar da su ya kamata su rinka faɗa musu gaskiya amma ni a iya majalis da nake gama shankiti ne kaɗai na san yana fitowa yana gaya matasan nan gaskiya ya gaya musu gaskiya akan haka look kai yanzu ba rubutu ake buƙatar kai ba ka natsu tukuna ka natsu tukuna ka natsu tukuna to wani sai ga to ai sai ni abdullahi na ce abdullahi dan abdurrahman wa hadha naw'un akhar min al-gharaba allati taqa'u fil isnad wannan wani nau'i ne na garibanci da ke faruwa a isnadi ولذلك قال أبو عيسى دان هكا أبو عيسى يتي بعد أن ذكر هذا الحديث بان يا أنبتونا حديث يتي وهذا حديث قد روي من غير وجه wannan hadisin an ruwaito shi ta fuskoki ba wai ɗaya ba an aisha daga aisha an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga aisha daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ita tana da ɗalibai da yawa da suka ruwaita hadisin daga gare ta to wa inna ma yastaghribu hadha alhadis shi wannan hadisin yana zama garibi ne li hali isnadihi saboda halin isnadin shi li riwayati sa'idi wanda sa'id ya ruwaito an aisha daga ita aisha din an nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a kun fahimci wannan da kyau intaha magana ta kare sai ce wa yusamma mislu hadha an-naw inda ba'd ahli al-ilm bil gharib an-nisbi aidan wannan ma a wurin wasu malamai har wa yau ana kiran shi gharibi an-nisbi wal farqu bayna hadha an-naw wal ladhi qablahu bambancin da ke tsakanin wannan nau'in da wanda ya zo kafin shi huwa أن الذي قبله لا يروى عن الصحابي الذي رواه إلا من وجه واحد بخلاف هذا النوع yace shi na farko wannan da ya zo kafin wannan da muke magana shi ana cewa ne ba a ruwaito shi ba ainihin wato daga sahabin da ya ruwaito shi sai ta ainihin wato wannan fuska guda daya sabanin wannan nau'in shi an ruwaito shi ta hanyar sahabban fa innal hadisa yurwa min wajhin min awjihin muta'addida an sahabi shi hadisin wannan da muke magana yanzu misali na Aisha nan sai zama an ruwaito shi ne ta fuskoki masu yawa daga wannan sahabin kamar ita Aisha walakin yurwa min wajihin akhar sai dai kuma shi wannan hadisin an ruwaito shi ta wata fuskar daban yastaghribu khassa a nan ne yake zama garibi kadai min hadal wajhi ta wannan fuskar ina fatan kun fahimta jama'a summa khatama abu isa kitaba bi misalin akhar lil gharibi sannan al'imamu turmizi ya sake buga misali a cikin wannan littafin wani misalin daban da hadisi garibi ya cike littafin shi ya cike littafin da wani misali daban rawahu min tariq al-mughira ibn abi qurra as-saddusi shi abu isa turmizi ya ruwaito wannan hadisi ta hanyar mughira dan abi qurra as-saddusi qala yace sami'tu anas ibn malik yaqulu naji anas dan malik na cewa qala rajulun ya rasulullah wani mutum yake ya manzan Allah a aqiluha wa atawakkal aw utalliquha wa atawakkal qala aqilha wa tawakkal to yanzu wannan hadisin qala amr ibn ali qala yahya ibn sa'id wa hadha indi hadithul munkar amr dan ali yace malam yahya dan sa'idu al-qattan yace ni a wurina wannan hadisin munkar ne qala abu isa to abu isa zai fassara maka mecece nakarar mecece nakarar abu isa turmizi ya ce wa hadha hadithun gharibun min hadha alwajhi wannan hadisi garibi ne ta wannan fuska la na'rifuhu min hadisi anas ibn malik ba mu taɓa sanin wannan hadisin cikin hanyoyin hadisan anas dan malik ba illa min hadha alwajhi sai ta wannan fuska wa qad ruwa an amr ibn umayya ad-damri an ruwaito daga amr dan umayya ad-damri an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nahawa hadha an ruwaito kwatankwacin wannan qultu sai ni malam abdullahi dan abdurrahman sai nace wa hadha an-naw'u min al-gharib to kaga wannan nau'in na garibi taqaddama al-kalamu alaihi magana ta gabato akan shi wa huwa gharibul isnad isnadin ne ake nufi garibi wa huwa al-khabar alladhi yurwa min awjuhi shine hadisin da ake ruwaito shi ta fuskoki da dama amma wa yastaghribu min hadisi ahadi sahaba amma ta ɗaya hanyar wata hanya daga cikin hanyoyin sahabban sai zama garibi shine kamar misalin da muka can hadisin sama eh aisha aisha amma ka ina ya zama garibi ta hanyar jabir to sai yake cewa walakin hadan misal sai dai wannan misalin kuma yazidu alama taqaddama al-hukm alaihi bin nakara an samu ƙari akan an hukunta hanyar da nakara wallahu a'lam yace Allah shi yafi ilimi to bari warware mana magana me yasa aka hukunta wannan hanya da na kara saboda shi wanda ya kaɗaitu da ita hanyar daga jabir ba isi ne na ɗaya kenan yanzu shi wannan hadisin kaɗai ya inganta ne ta hanyar aisha da sauran waɗannan sahabba amma ta hanyar jabir da ya kaɗaita da mutumin kirki ne kaɗaitu da hanyar daga jabir sai a ce ya zama ƙari ne akan hanyoyi amma mutumin kirki ai mutumin banza ko kuma mai rauni sai ya kaɗaitu da hanyar da sauran na garin basanta ba don haka me aka samu kenan eh nasara ce amma me aka samu mukhalafa ba shi mukhalafa shine ba'ifi ne ya sabawa jam'un min sikat ba sika ɗaya ba jam'un min sikat ko da sika ɗaya da ifi ya sabawa nashi ya zama munkar na wancan ya zama ma'aru balle a ce da ifi ɗaya ta farrada da riwayati tariqin wa khalafa da a ce shi wannan da'ifin ma shi ma ya rawaito daga aisha ne ko cikin waɗannan sahabban sai a ce ya rawa mutaba'a ga wani kenan sai dai bai tabbata ba ko a haka malamai za su ba a fata balle a ce shi ya yi tafarruji da bayyana sunan wani sahabi wanda sauran ba su bayyana ba don haka sai ka bambance kenan yanzu idan suka ce garibin suka yi shiru to ga alamar ko dai babu mukhalafa ko babu rauni amma in aka samu na ɗaya yana tare da rauni al-mukhalafa ma'abba'af to fahuwa munkarun don haka sai yake bambancin wannan da waccan ita ce nan akwai na kara malam ya ce wa yulhab huna abin da za a lura da shi anan anna aba isa a falal kalama fi ma ya ta'allaq bil gharib turmudi ya tsawaita magana dangane da hadisan da ke da alaka da garibanci wa fi zikri asma'ihi wa fi zikri aqsamihi kuma ya tsawaita magana dangane da ambaton karkasuwar shi kama fa'ala fi kitabihi al-jami' kama yadda ya aikata haka a cikin littafin shi al-jami' faqad aksara jiddan min al-hukmi ala al-ahadith fi ma yata'allaqu bil gharaba to jama'a kun ji ashe kun ga waɗannan bayanan da ya karkasa kamar yadda ya tsawaita ko ya yawaita kawo gariban hadisai eh a cikin littafi yana cewa garibi garibi ya zo ya sake tsawaita magana a wannan ilal to ne maka ishara akan ire-iren waɗannan garibai to ga bayanai a kansu sai malam ya ce wa bayanu nau'iha ko yace da kuma bayanin nau'in su a mutulaka aw min wajihin khas shin wannan garibin garibi ne mutlaq ko kuwa garibi ne ta wata fuskar daban aw ghairu zalika min anwa'il gharib ko kuma wani nau'in daban ma na daga nau'ukan garib wa idza kana al hadithu laysa ghariban bayyana annahu mashhur idan hadisi ya zama ba garibi bane sai ga Tirmidhi ya bayyana cewa mashhuri ne wa annahu marwiyun kuma cewa shi wannan hadisin an ruwaito shi min ghairi wajihin ta wata fuskar daban wa Tirmidhi idza hakama ala al ahadith بالغرابة فقط دون أن يقرن الغرابة بالصحة أو الحسن يكون هذا الحديث غالبا كتياي غالبا شديد الضعف ترمذي idan ka ga ya hukunta hadisai ya ce garibi kadai ba tare da ya ce garibi garibin sahihun ba ba tare da ya ce hasanin garibin ba ha yakunu hadha alhadith ghaliban shadidar ba'af a galibin lokaci hadisin yakan ba mai tsananin rauni ko kun fahimta to kenan akwai nadirin lokaci wanda hadisin ba ya zama mai tsananin rauni sai dai rauni ko kun fahimta malam ya ce واهتمام أبي عيسى الترمذي بهذه المسألة وهي الغرابة والتفرد في الحديث ليس شيئا تفرد به دون الأئمة الآخرين بعد مهمة الترمذي game da wannan mas'ala da tsawaita bayanai a kanta ita ce garaba da kadaituwa a cikin hadisi ba sai wani al'amari ne da wai tunili ne kadai ya kadaitu da shi ba da sauran malamai kama kadi zanmu kamar yadda aka iya zaton haka ko taiwa a zaci haka a'a wato akwai wani abu shi turmizi ya rinka mayar da wasu abubuwa sun zama ɗabi'a ya shahara su to tanwihin shi nawwaha bi ashiya'a kasira ya yawaita yada abubuwa sai suka yadu sai wasu waɗanda ne ya ma wurin su suka fara ji saboda ba karatu suke ko ina ba sai suna jin wannan abin ba ba turmiji ba ba wanda ake ji na cewa misali hadha hadithun hasanun sahihun hadha hadithun hasanun sahihun gharibun in ji wannan ai turmiji ne yake faɗin haka ko kun fahimta jama'a haka ne idan abu ya shahara ga wani shikenan sai a rinka danganta shi zuwa gare shi sai ce to dai kamar yadda za a zata ba haka bane tirmidhi ba shi kadai bane fa hadha al-amr mawjudun indahum yace wannan al'amarin abu ne wanda yake akwai shi a wurin malamai wa qad yatanaw bihi itina'an balagan malamai sun ba shi muhimmanci kwarai da gaske wa asharu ila zalika inda al-hukmi ala al-ahadith kuma sun yi nuni zuwa ga haka sukan yi nuni zuwa ga haka in suka zo hukunci ga hadisai bi khilafin ko likasirin mimman ta'akhara saɓanin da yawa daga waɗanda suka zo daga baya gaskiya mutaakhiruna da mu'asiruna ba su ba da muhimmanci ko kaɗan da wannan magana ba na ji daɗin ta to amma rashin ba da muhimmancin ya ɗauke su ne wato abin da ni nake fahimta ya kai da haka shi ne su dai galibi mutaakhiruna ko kuma ma mu'asirun abin da ya fi damun su shine ya tabbata wannan hadisin ya zama sahihi ya tabbata ya zama sahihi to shikenan su kuwa mutaakhiruna suna ganin wata amana ce a kansu wanda in ba su mutaqaddimuna suna ganin wata amana ce a kansu su ne kadai suke da isnadan nan idan ba su zubo su gaba daya sun bayyana cewa wannan hadisi sahihi ne amma garibi ne cewar sahihi ne suna nufin ya tabbata cewar garibi ne suna nufin ko dai shi da kanshi din mutlaƙin garibi ne ko kuma garibi ne da nisba ga wata hanya kenan yanzu cewa garibin nan magana ce da dole ka bincika ta kaga garibi ne mutlaq ko ko nisbi ne in nisbi ne garabar ta faru ne a farko ko ko a bayan sahabi ko ko a tsakiya dole ne su su tsaya su yi haka ni abin da nake fahimta yasa dole su tsaya su yi haka kenan don su kaɗai ne ke da waɗannan abubuwan waɗanda da ba su yi haka ba to da ba inda za a samu abin auren su to amma su kuma na baya galibi in suka zo sai su ga to ai tun da ya inganta maganar nisbi ko ba nisbi ba mutula ko ba mutula ba wannan ba matsala ba ce galibi za ka ga sun tura da muhimmanci a cikin littattafan takhrijat ne kawai kamar al-imam ibn al-munaqqin yana koro hanyoyin hadisai har ka ji ya fitar da hanyoyin da suke garibai ne mutulakan ko kuma wanda yake nisbi hakanan shi ma zainai hakanan ka to ibn hajar hakanan ka to a zamanance yanzu suna sur dinar albani duk suka yi haka amma in aka zo kamar tahribin littafi junubul maram ko riyadu salihin madadin yadda tirmidhi yake in ka hadisi ko da sadara ɗaya ne sai ka ya ce hasan sahihun gharibun eh to in baya ne kawai in ya kankara hukuncin shi hasan ne sai ce hasan in ya kankare sahihun sahihun kawai shi kenan ba dan kun ba saboda ko gaggawa ce ko kuma ana ganin yaya ne dai amma dai ni kun ji abin na fahimta Allah madaukakin sarki ya ce maka sai yake cewa bi khilafin bi kasirin mimman ta'akhkhar ci sabanin waɗanda da yawa da suka zo daga baya فقد تساهل بهذا الامر عند الحكم على الحديث waɗanda suka zo daga baya sun yi sassauci ko sakaci game da wannan al'amari in suka zo hukunci ga hadisi wa hadha ba'du ma yatamayyazu mazhab al-mutaqaddimin an ghayrihi wannan na daga wasu abubuwan da ke bambance tafarkin malaman da da waɗanda ba su ba za mu zo a cikin karatuttukan nan namu za mu samu wata rana da za mu tsaya a tattauna a tsakanin bambancin hanyar ƙudama'u da hanyar mutaakhiruna da kuma hanyar na mu'asirai su kuma suka ɗauka wannan yana da tasiri yana daga cikin matsalolin da ake tattaunawa domin wasu ne suka taso suna ganin an waye gari ba a buƙatar mutaqaddimuna a yanzu kamar mutumin da ya gina gidan ƙasa yana talaka daga baya Allah ya mai shi fatahi je gina gidan siminti saboda haka zai ga to ai yanzu shi gwamna ne nan gaba ma takarar shugaban kasa zai tsaya da haka in aka zo magana wannan ana ta kayaniya to wannan dai gidan ka din ce wannan gida a ce gidan ka na ƙauye ce kada Allah ya ce magana wannan ya ce a to ya la ce ai mai kuje ku rike shi kan wannan wato ma shi ya ma manta da shi a cikin lissafin shi to wasu haka suke ga ya kamata a yi wa littattafan kudama'u gaba daya ba a da bukatar su ne gaba ɗaya kamar yadda wancan in ka dube shi ba da bukatar gidan garin da gidan ma yake ba da bukatar shi to ba haka bane gaskiya ina tabbatar muku da cewa wanda duk ya watsar da aikin da kudama suka yi domin suna da abin da mutaakhiruna ba su da shi shine suna da isnadai isnadan nan kuma da duk yadda za su taimake ka wajen aiki to mutaakhiruna su ma daga can suke ɗibowa kuma muta'akhiruna in suka je ɗibowa suna ɗibo kaɗai abin da suke bukata ne don haka in ka dogara da muta'akhiruna ta sai ka gama wani hukuncin kakkaf sun zama a cikin a wurin kudama din suna da wani abu waɗanda waɗannan muta'akhirunan sun watsar da shi ka ɗauki hadisin ajinu hadisin ajinu mafi yawancin muta'akhiruna in ba dukansu ba sun same shi ne ta hanyar da bai inganta ba ma'ana ya zo ta hanyar sahabi abdullahi dan abbas ya zo ta hanyar sahabi abdullahi ibn umar to yanzu malaman da suka gabata irin su al-imam al-ghazali ibn salah الرافعي النووي waɗannan malaman dukkaninsu da suka zo suka yi magana akan hadisin ajil dukkaninsu sai suka yi magana akan cewa wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne ba ifi suka yi maganganu ga su nan kawai suka saki bakinsu wa hukka lahu ya yi daidai duk abin da suka faɗi ba sai kuskure ba muta akhiruna waɗanda suka zo a bayan muta akhiruna kawai sai suka yi ta dogaro da waɗannan maganganun na mutu aka yi su ma shi kenan duk wanda ya zo sai ya ɗauko littafin wannan albadrul munir sai ya ɗauko a tawhis habib kitab tamiz na al-imamu abin nan wa yake da suna ibn hajar sai ya ɗauko maganganun da nawawi yayi dukkanin su waɗannan mutaakhiruna ne ba su da isnadi kuma wanda suka ɗauko isnadin shi isnadin da suka ɗauko kuma bai inganta ba don haka suka zargi hadisin da tafarrudi cewa ibn abbas ne ma kaɗai ya ruwaito suka zargi hadisin ba shi ma da isnadi shi kenan da malam nasiru din al-albani ya zo shi sai ya koma cikin littattafan kudama ina son ku fara fahimtar muhimmancin komawa da ya koma sai ya ɗauko hadisin a cikin wannan littafi na garibul hadis riwayar al'imamu abu ishaqa al-harbi sai ya zama wannan hanyar da suke magana gaba ɗaya ba ita ba ce wannan wannan wata hanya ce daban wani sahabi ne daban nan babu isnadi don haka dukkansu suka raja a kan hadisin bai tabbata ba kuma daidai ne ba su kuskure ba hasali ma wasu na ganin sun yi kusur ma da suka tsaya akan cewa hadisin ba ne domin la asla ba shi ma da isnadin wanda za a dogara a yi hukunci da shi amma me ya faru kai na sura dini da ka tafi sai ka koma littafan kudama'u koma littafan kudama'u din nan sai ya taimake shi sai ya samo wa hadisin isnadi to yanzu an samu matakin farko na me na bincike za ka bincika za ga isnadin hadisin kuma ya kyautatu isnadi ne hasan shikenan me ya rage aiki sai wasu sai suka sake komawa can daji suka sake ɗauko wannan na ibnu abbas din sai suka sake cewa wannan hadisin fa da albani ya kawo kazali ya kawo shi a cikin kitabul wasit da shi da arrafi'i kuma su kan sun hukunta hadisin bai inganta ba nawawi ma ya ce bai inganta ba ibn hajar ma ya ce bai inganta ba ibn salahi ma ya ce bai inganta ba ibn munaqqir ma ya ce bai inganta ba yace a'a kun yi dawa gari ake so ku dawo nan ga wanda ake magana ba wancan to abin da nake so ku lura inda ya tafi ya ɗauko hadisin ba nan ne suka je ba su sun tsaya altafan mutu akhiruna ne shi kuma sai koma altafan kudama'u kenan yanzu dogaro da littattafan mutu akhiruna kadai a wajen takhariji zai ja maka mujazafat za ka zartare abubuwa da yawa ka zubar ko kun fahimta jama'a ma'ana a zamanance idan matar ka yan zamani ce kawai dage dage kake ci to ka samu matsala ka rinka komawa wurin uwarka kana ciwo asalin jiya irin ta mutanen da kare da gaske ko kun fahimta jama'a ma'ana in har ba ka komawa kutubul udama to za ka samu matsala don haka komawa kutubul udama lahu kabiru fa'ida to fa'idar da nake cire muku anan fa'idojin na da yawa amma fa'idar da nake cirewa anan ita ce za ka samu isnadin da muta na gaba ɗaya ba same shi ba za ka samu matanin da ko ziyadatu lafzin da muta na gaba ɗaya ba same shi ba na to in ka ce ba su duba ba kamar gashi ne suka duba sai ka ce ba su samu ba saboda su su rayu ne a wani zamani mai wahala sun baro zamanin da aka rubuta littafan an samu shekara 300-400-500 don haka littattafan da aka rubuta sun watsu a duniya sun yi nisa daga hannunsu kuma ba buga su ake ba su kuma ba su kawo wannan zamanin namu da ake buga su suke yaduwa ba kaji yadda suka wayi gari suke rasa abubuwan da mu muke samu na mutanen da a na daɗin tukuna ai na yanzu yana da sauƙi misali yanzu yanzu kamar wannan littafin kamar wannan littafin ta yiwu bai haƙi bai same shi ba don bai haƙi mutaakhir ne ta yiwu ibn al-mulaqqin bai same shi ba don mutaakhir ne me yasa bai same shi ba saboda a zamanin shi kafin ya samu wannan littafin yana buƙatar mai yiwuwa sai in ya je ƙasa kaza kuma mai yiwuwa labaran ya game da littafin bai yaɗu ba da hanyoyin samun bayanai na kamantan haka mu kuma a yanzu za a tashi buga ne sai a buga kwafi miliyan hamsin sai a watsa shi a duniya a yi tallan shi a ko'ina har ka ga wani lokacin a gefen littafi sai a sa takarda ka rubuta ka aika a madaba'ar ta wace hanya kai ka samu labarin littafin shin ka samu ne wani ya gaya maka shi ko ka shiga wata maktaba ka gani ne ko a intanet ko kwaya ka gani don su gane wace hanya ce ta fi karfi wace ce take da rauni wajen yada labarin littafi yanzu akwai khidmatul maktabat aljawaliya sai kan sai ka tura lambar waya ka kan duniyar maɗaba'ar littattafai don littafin da wata maɗaba'a ta buga kai sai ta turo maka sunan shi su bai haƙi sun samu wannan samu ba ashe kaga su bai haƙi da ba su samu ba ba wai lalaci ba ne yanayi ne ya hukunta da suka samu kansa a ciki to mu kuma sai ka ce yaya abin da aka rubuta shekara dubu ɗaya da ɗari biyu bai haƙi ya rayu kusa da su tsakanin su da shi shekara ɗari biyar yaya shi bai samu ba kai ɗan shekara dubu ɗaya da ɗari biyu tsakaninka da su kai ka samu ina son ku fahimci na amsa wannan magana ita ce kai ka samu saboda zamanin ka zamanin buga littattafan ne zamani ne na labarai da yada bayanai su kuma zamanin su ba na buga littattafai bane ba kuma na yada bayanai bane wani abin ma sai ka je wurin aikin hajji za ka samu labarin shi wani abin kai baka samu zuwa aikin hajji ba wani ya je aikin hajji ya dawo sannan sai ka tafi wurin shi a sakkwato sai ka ce to bana wani labari ne kuka zo mana da shi an ce eh mun haɗu da al'imamu ne ya faɗi kaza ya rubuta kaza ka zo mana da abin a ce a'a wallahi ban samu damar towa da shi ba don kayan raƙumi guda ne to sai ce to shi bari zai juya ya tafi ya je shi kuma ka ga yanzu ka dubi labarin daga makka ya samu labarin kai ya zo ya gaya maka sai da ka je sakkwato kuma ma a garin ku sai da haka yanzu ko kawai za ga abin ya faɗo maka wayarka sannan yadda ya faɗo a wayarka sai ka koma kuma ta nan wayar ka sai abin ka tura musu kuɗin ta nan wayar ka ba da adireshin ka kuma kana zaune sai a kawo maka shi bayan kwana bakwai tsakani da Allah ba su samu wannan ba to abin da yake so mu gane ina son ku gane wannan kyakkyawan misalin na daga cikin alherin samun littattafan ƙudamawu to ashe yanzu kenan duk abin da ke cikin littattafan mutaakhiruna shi ne a cikin littattafan kudama a ashe mutaakhiruna sun yi abin da suka yi ne ga littattafan kudama amma ko a bangaren aqida idan ka dogara kadai ga littattafan ibn taymiya a matsayin shi na muhaqqiqi mutaakhiri to za ka yi asara abubuwa da yawa waɗanda su al'imamu ibn batta suka ruwaito a littattafansu waɗanda manya-manyan malamai da suka gabata na kudama domin wasu littattafan da kai yanzu ka samu na ƙudama'u ibn taymiya kakkaf bai same su ba duk wannan aikin da ya sai ka ga yiwa ya samu wasu ne baiwa ce da Allah ya mishi ya tsaya ya tace abubuwa sai ka firgita don haka da ka ga wani littafi ma zaka sai sai ka ce kai ai wannan ibn taymiya ya gama tace mana komai ashe wannan littafin da kai ka same shi a masallacin juma'ar anguwarku ana sayarwa ashe ibn taymiya har ya rasu bai same shi ba kenan yanzu kana buƙatar sai ka siye shi sai ka je ka karanta yawa sai ka ga wasu ƙarin fa'idoji waɗanda ko dai ka ga sun yi daidai da abin da ibn taymiya ya haƙaƙa ko kuma sai ka ga ƙari akan abin da ibn taymiya ya haƙaƙa ne shi yasa ni a fahimtata babu wadatuwar mu'asiri mu da ke rayuwa a zamanin nan ba mu wadatu da littattafan mutaakhirina mu bar na ƙudama'u ba na'am
wata menene tushen alfatu tsakanin suwaye guda ma da mutane yawa al-imam zahabi ya faɗi cikin wani littafi nashi ba zan iya tuna ba amma malam matsar a cikin wannan littafin nashi ilmin rijal ya fassale ya ce yadda ake gane mutaakhiruna da qudama'u shine waɗanda suka rayu gaba ɗaya daga cikin malamai tun daga zamanin sahabbai har zuwa shekara ta farkon ɗari uku su ake kira mutaakhiruna a su ake kira qudama'u to waɗanda duk suka biyo baya daga shekara ta ɗari uku zuwa ƙasa su ake kira muta akhiruna shine alfasul din da zahab ya faɗi ko kun fahimta jama'a kun fahimci magana wannan yana da kyau a gane haka shine muta akhiruna sune daga yan shekara ɗari uku din nan zuwa ƙasa waɗancan kuma daga ɗari uku din zuwa sama su ne to menene ake nufi da wannan bambance tsakanin ƙudama'u da muta akhiruna wannan ainihin wato fassalewa ce akadamiya bambancewa ce ta ilimi ba bambancewa ce ta aƙida ba manhajiya ce ta sauya misali sai a ce daga yaran da suka yi makaranta daga 1960 eh? ba shi ne yancin kai ba zuwa 1970 misali waɗannan su ne suka yi primary 7 misali nake so ne mana fa to daga waɗanda suka fara daga 1971 misali sai ce up to date su ne suke yin primary 6 to yanzu sai ka kira waɗannan ƙudama'u ina ma'anar ƙudama'u shine tun tsarin da sarauniya ta ɗora mu a kai shi aka karantar da su waɗannan kuma fa ɗan bokon su su suka tsaya suka harrare musu sai suka gane yin shekara bakwai a primary yayi yawa shida ta isa sannan zai gane karantar da littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza zamanin littafin ya wuce kaza da kaza da kaza shi ya kamata uniform da ake dinka gajeren wando a sanya kaza a sanya kaza bai dace ba kaza ya wato kaga su sun yi gyare-gyare ne daidai da zamani to gaskiya su ne abin da ake nufi da mutaakhiruna dan haka su mutaakhiruna din sun yi kokarin ta hakiki ne da duba wasu abubuwa da yadda zamani ya hukunta sai suka tsaya suka tattauna a kai don haka za ka ga manya-manya daga cikinsu kullum sai ga ana buga misali da su al'imam al-baihaqi a wajen riwayar hadisi al'imam al-baihaqi yana daga cikin shugabannin mutaakhiruna musamman ayyukan da ya a cikin littattafan shi ainihin wato ma'arifatul asar da kuma ainihin sunan kubra sannan sai ka dawo irin su hakim suna daga ciki sannan sai tafiya in ce tafiya tafiya in ce tafiya sai ka zo ka ga a bangaren ilmin jarhi wa ta'dil sai ga sa'al imam zahabi sai ibn hajar a bangaren sharhohin hadisai sai ka ga abubuwan da waɗannan malamai suka yi irin su nawawi irin su ibn hajar din da sauransu to wannan shine fasili dan haka kenan yanzu akwai bambanci tsakanin kudama sai a kiyaye akwai bambanci tsakanin kudama da mutaakhiruna a wajen wannan ainihin wato ta'arifin da kuma salaf da khalaf idan ka ana cewa kudama da mutaakhirun to ana magana manhajiya ilmiya academic system ya canza daga waɗannan zuwa waɗannan nan kuwa ana magana ne akan manhajiya aqadiyya da manhajiya da'awiyya sai a ce waɗannan salaf ne waɗannan khalaf ne to kun ga anan in aka ce salaf yabo ne khalaf suka ce to amma anan sama kudama'u da mutaakhiruna sifa ce ba wai yabo ne wanda yake sa waɗannan su zama ba su da amfani ba dan haka ga ba wanda zai taba tsoratar da kai game da amfanuwa da aikin mutaakhiruna amma ga kullum ana tsoratar da kai game da cewa duk abin da khalaf suka yi a babin akida ba shi da alheri ba a bukatar shi kuma ka an cewa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ittiba'i man khalaf na'am eh mun yi akwai alaka su mutaqaddimuna kamar yadda muka faɗi ɗazu sun yi tadwinin komai ne su ko mutaakhiruna sun zo sun rinka tacewa ne to ita ce magana ta ta taso to garin tacewar sai zama wani abin ba su kai gare shi ba wani abin sai su gan shi su a fahimtar su ba a da bukatar shi saboda kusancin su da waɗancan ƙudama ya sa sun wadata kai kuma yanzu sai ga in ka samu wannan masha Allah ka duba gani matar da take shara gidan gwamna sai ga ta fito da nama tana cewa almajirai ku zo ku ci amma fa mai shara ce mai shara ce a gidan gwamna amma har ta ci ta batse ta fito da nama in a garin su take me zai faru killace shi za ta ya bushe ta sanyi ba za ta adana shi ashe kun ga kusancinta da gwamna duk da mai shara ce ya fi hata wadatu da nama saboda haka kusancin su bai haƙi da kudama ya sa wani abin sai su ce ba a bukatar wannan ba sai an kai shi ba kai kuma da ka zo ƙarshe ina sai ka ga wannan din a muna bukatar shi bar haƙi a kawo don haka idan ka samu malamai za ka ji suna zargi game da ikhtisarat ka ji wata matsala kuma za ka ga an samu malamai da ke zargi game da ikhtisarat don haka imamu zahabi ibn hajar siyuti cikin mutaakhiruna sun sha zargi a hannun wasu malamai dan me kuke daukan littattafan mutaakhiruna ai qudama'u kuke zartarewa ku yi ta hakikin da za ku kusa a gefe mana ku bar mana mu ma mu ga me aka rubuta da haka ka ga bai haƙiƙi sunan kubra ta al-imam al-bayhaqi kai ba da kazo kai sai ka ka san fassari sai ka zubar da abin da ka zubar kun dan daga shi sai ya ce al-muhazzab في اختصار السنن الكبرى للبيهقي السنن الكبرى كبيهقي kai ba hadisai ka dauka sai ka zartale in ka sai ka ciccire isnadan sai ka kawo kai shi kenan kusan kwatan kwatin yadda bulugul maram yake a ƙasa sai dan koma dan yi maganganu dan yi maganganu shi kenan sai ka ce to tare da cewa shi kan shi bai haƙi mutu akhiri ne amma ya ɗauki fariƙatul qudama wajen ruwaito yana kawo isnadi sanda ka zartare mana wannan isnadin saboda kai kana ganin wannan isnadin ba a bukatar shi me yiwa da ka ban mana shi ka yi ta'alikin da za ka yi kamar yadda ibnu turkumani ya yi wa sunan kubra din aljauharun naqi ya yi a ƙasa ba ƙarshen ta ta turke mana wata ran muka duba sai mu ga wannan isnadin da bai haƙi ya ruwaito akwai alkhairi a cikin shi domin zai iya taimaka mana mu ƙarfafi wani isnadin da shi to yanzu ka cire shi kuma ƙarshe da dama ku kiyaye sukan yi ta hakikin wasu littafai ai sukan yi ta hadidin wasu littafai ko ikhtisarin su sai a daina buga na asalin sai ƙasa sai zama naka din yanzu iya ajandar ka kawai muka dauka ajandar bai hakin ta tafi yanzu ku duba wannan littafin duk da ana nan ana ta hakikin asalin shi wannan tahdidul kamal amma ba wanda yake da asalin shi yanzu a hannu sai wanda yake da rubutun hannu الكمال في من علم الرجال مع الامام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي بيرمو تعبنشي da tafiya ta tafiya sai suka fara ganin ba a bukatar kaza sai su zartare ba a bukatar kaza sai su zartare ba a bukatar kaza wani yanzu ya ce tahabibul kamal wani ma da yanzu ya ce a'a shi ma kamal din ya yi yawa tahabibul sai ya ce tahabibul tahabib wani kuma da yanzu ya ce a'a akwai dan abubuwan da sai ikhlali sai ya ce ikmalu tahabib shikenan duk abin sai zama saboda haka hakikanin al'amari jama'a gaskiya saboda Allah barin littattafan kudama a yadda suke kai ta haƙiƙi kai ta alikin su ya fi alheri da ka cire ko menene ko da wata magana ce wadda mujma'un alaiha ba ta tabbata ba ita aliki akan ta kawai na na kai eh da ne da ne duka inda ma kawai ka tashi neman ilimi da gwargwadon fahimta ka ne za a dora ka akan me ya kamata ya danganci ilimin da za ka karanta yanzu jiya nake magana dangane da muhimmancin littafin ibn hajar muhbatul fikar me yasa ban yi magana dangane da karantar da littafin al-muhaddith al-fasil ba tare da cewa yana daga cikin tafan da a iya binciken malamai sai gano shi ne littafin farko sai dan wannan littafin na ibn hajar ya yi ta haƙiƙin mas'aloli mas'aloli masu ɗimbin yawa waɗanda can da ya tashi kawo su ya watso su ne to a matsayinka na ɗalibin ilimin ka je za ka koyi karatu sai ka za ka ce maka to ita alwala tukuna amma yi saɓani akan mecece ma ma'anarta tukuna aka fara kawo maka a cikin misbahul muniri hayyuni ya ce kaza wani tajul arus shi ko ya ce kaza ai wani ya ce kaza ta aka ci wajen shafi talatin wajen ta'arifin alwala tukuna kuma ran nan zaka fara koyan alwalar kaga ashe matsala ta faru sai ka ce tab ko kun fahimta amma kawai alwala ita ce kaza ashe yanzu kenan littafin ibn hajar kaga duk da menene mutaakhir ne amma zai fi alherin a karantar da kai shi don ya tace waɗancan maganganun da hakim ya tara a cikin littafin shi wane ne ibn salahi ya tara a littafin shi rama hurmuz ya tara a cikin littafin shi wani lokacin kuma sai ka aka taho wani babin wani rubutun da wani mu'asirin yayi a karantar da kai shi ya fi alkhairi bi kasir da a karantar da kai na wani kudama ko kuma na mutaakhir don haka ni abin nake cewa cewar kaza ne ya ci kai tsaye ba zai yi ba sai dai a dubi nisbar wanda zai koyi kaza kawai sai a ce mishi kaza ne ya ci ina fata an gane munasaba akan haka ga littafin da nake muku alƙawari jiya al-manhaj al-ilmi li tullab al-ilm al-shar'i wa ba'd al-fawaid wa nukat na'am wa nukat al-ilmiyya راجع أبو قرره فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبري تعليف زياد بن سعد الحمدان الغامدي wannan littafin daga shafi na ashirin da taran shi na'am daga shafi na ashirin da tara zuwa shafi na talatin da uku ya tattauna wannan matsala dangane da muhimmancin ilimi na ala a bashi ya zama takaitacce magana da ne muku je ilmul ala ya zama takaitacce to ya kamata za ku dan iya fito star ko ka karanta insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka kar ku manta dai har duk wannan karatun mun yana inda yake wa hada ba'd ma yatamayyazu madhhabul mutaqaddimin an ghairihi to anan za mu kwana insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah